بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باين هكا ينقوى ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan rana ta litinin a yau muna 26 ga watan jumadal ula hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 17 ga watan na 17 ku? yawwa 17 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na hudu a cikin karatunmu na littafin al'adabul mufrad na al'imamu abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala a wannan majalisi mai albarka a nan masjidun iftahil khairati masallacin juma'a da ke nan unguwar ibrahim bako a nan cikin garin bauchi darasinmu na satin da ya wuce mun shiga cikin babi na biyar da malam ya kawo mana kuma mun karanta larabcin hadisin hadisan da suke cikin wannan babin tare da fassarar kalma da kalma amma ba mu faɗaɗa bayani a kai ba lokaci ya ƙune mana saboda haka za mu dawo daga kan waɗannan hadisai insha Allah ta'ala za mu faro daga babi na biyar hadisi na takwas malam ya ce babu lainil kalami liwalidaihi wannan babin zai yi magana akan ya dace kuma ya kamata kuma ya zama dole mutum ya tausasa magana a lokacin da zai yi magana da iyayensa wajibi ne ga duk wanda zai magana da mahaifansa dole ne ya yi ƙoƙarin zaben kalmomi na mutunci kalmomi masu daraja kalmomi masu taushi kalmomi wadda za su nuna wato girmamawa da mutuntawa da karramawa tsakanin shi da iyayen shi kamar yadda Allah subhanahu wataala yayi hani dangane da abin da ya shafi yi ma iyaye tsawa da faɗa musu maganganu waɗanda suke nuna rashin girmamawa kamar da Allah ya ce in ma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima Allah ta'ala ya ce iyayenka guda biyu mahaifanka guda biyu fala taqul huma uf karka ce da su uf tir malamai suka ce lafazin uf shine duk wani lafazi wadda ke nuna rashin jin daɗin zamanka tare da iyaye rashin jin daɗin abin da suka umarce ka duk wani lafazi wadda babu girmamawa babu mutuntawa babu darajantawa a cikinsa wannan shine ake kiran shi da uf daka walatan harhuma sannan karka yi musu tsawa wa kullahuma qaulan karima in zaka yi magana da iyaye to ka faɗa musu magana ta karamci magana ta daraja magana ta mutunci ka tausasa magana ka zaɓi daɗaɗen kalmomi tsaftata a yayin da za ka yi magana da iyayenka to shi ne malam zai mana bayani akan wajabcin mutum ya tausasa maganansa ya tsabtace maganansa a lokacin da zai magana da mahaifansa imam al-bukhari ya ce haddasa musaddid قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني قيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر فقال ما هي قلت كذا وكذا قال ليست هذه من الكبائر هن تسع الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق قال لابن عمر أتفرق من النار وتحب أن تدخل الجنة قلت إي والله قال أحي والداك قلت عندي أمي قال فوالله لو ألنت لها الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر wannan hadisi malamai sun ce wannan hadisin a hadisi ne wanda yake isnadin shi isnadi ne ingantacce kamar yadda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin silsilatu ahadith sahiha hakanan da yawa daga cikin malamai sun fitar da wannan hadisin Imam al-Bukhari yace haddathana Musaddid Musaddid ya ba mu hadisi qala haddathana Isma'il ibn Ibrahim qala haddathana Ziyad ibn Miqraq qala haddathana Qaisala ibn Mayyas Qaisala ibn Mayyas yana daga cikin tabi'ai tabi'ai sune waɗanda suka rayu da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka zo a ƙarni na biyu bayan ƙarnin manzon Allah kenan kamar yadda manzo Allah yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alherin zamani shine zamanin da na rayu a ciki sai masu bi musu sai masu bi musu to karnin tabi'ai shine karni na biyu zamani na biyu daga cikin zamunna mafi falala mafi daraja to shine shi wannan qaisalatu ibn mayyasin tabi'i ne shi ya rayu da sahabbai amma bai rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba yake cewa kuntu ma'an najidati na kasance tare da annajidat annajidat kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata sune mabiyan najdatu ibnu amir al-khariji wani bangare ne daga cikin bangarorin khawarijawa firqa ne daga cikin firaq na khawarijawa to yace kuntu ma'an najidat na kasance da ina tare da su waɗannan annajidat din kamar yadda muka sani su khawarijawa yana daga cikin manya-manyan aƙidun da suke tafiya a kai wadda ya saba ma aƙidar musulunci shine kafirta mutum saboda ya aikata zunubi da kuma tabbatar da shi a wutan jahannama a nan ne khawarijawa suka ɓata fahimtar su duk wanda ya yi zunubi sawa'un wannan zunubin yana cikin kaba'irul zunubi ne ko saka'irul zunub to wannan zunubin zai haifar masa fita daga musulunci sannan kuma in an je lahira zai dawoma a wutar jahannama kaga wannan sun bata sannan waɗanda suke masu bi musu kuma su ne jahamiyawa masu opposite ɗinsu kenan su kuma aƙidarsu ita ce duk zunubin da mutum ya yi duk zunubin da ya yi inda ya ce shi musulmi ne to ba matsala ba komai ba abinda zai taɓa mai musuluncinsa kaga su ma kuma nan sun halaka to sannan akwai mu'tazila su kuma aqidar su ita ce idan mutum yayi zunubi sukan ce ya fita daga musulunci amma bai shiga kafirci ba saboda haka sukan ce yana manzila bainal manzilatayn yana wani kan boda ne tsakanin musulunci da kafirci shi ba musulmi ba shi ba kafiri ba amma kuma suka ce kuma in an je lahira kuma zai dawo ma'auta kaga dai an koma can kan kawarijawa kenan an koma kidan kawarijawa to koma dai me aka kira mutum da inda ya dawo ma'auta ka ai asara ta tabi ai asara ta kare saboda haka kaga su waɗannan kawarijawan suna kafirta mutum sanadiyar aikata laifuffuka to shine shi wannan Qaisalatu ibn Mayyasib yace da ina tare da su waɗannan annajdat din mabiya Najda ibn Amir al-Khariji sai yace fa asabtu dhunuban sai na aikata wasu zunubai la araha illa min al-kaba'ir a tunanina waɗannan zunubban ba komai bane face kaba'ir zunub manya manyan zunubai anan kafin mu je gaba za mu fahimci kenan ashe da gaske ne a musulunci akwai zunubai manya akwai ƙananu don akwai waɗanda suke da aƙida da fahimtar cewa babu wani babban zunubi ko wani ko wani ƙaramin zunubi amma wannan ya saba makarantar Qur'ani ya saba makarantar Qur'ani Allah ya tabbatar mana cewa akwai kaba'irul zunub ga aya na Allah yana cewa in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima wannan ayan suratul nisa Allah yana ce idan kuka nisanci manya-manyan laifuffukan da aka hana ku to zamu yafe muku kananu kaga kenan ashe Allah ya nuna mana akwai manyan laifuffuka akwai kuma kananan laifuffuka sannan Allah yana cewa alladhina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam kaga Allah ya ce su bayin Allah waɗanda Allah zai musu rahama su ne waɗanda suke nisantar kaba'iral ismi manya-manyan laifuffuka wal fawahisha da alfahsha illa lamam in kaga sun saba ma Allah to zunubai ne wanda ba a rasa ba wanda ba a rasa ba saboda haka wannan ya tabbatar mana a Qur'ani cewa akwai kaba'irul dhunub hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana cewa akwai kaba'irul dhunub idan ka dauki littafin a al'imamu al-zahabi rahimahullah za ka ga ya kawo kaba'ir zunub manya-manyan laifuka a cikin littafinsa al-kaba'ir kusan laifuka guda tamanin da wani abu ko da yake littafin al-kaba'ir littafi ne wanda yake akwai na gaskiya asalin na imamu zahabi akwai kuma wadda jingina shi aka yi ma imamu zahabi amma ba na shi bane daga ciki akwai littafin kaba'ir zunub littafin alkaba'ir wanda zaka ga akwai wasu hikayoyi a ciki wanda ba su da madogara to imamu zahabi kuma yana cikin malaman hadisi babu yadda za a iya kawo labarai waɗanda ba su da madogara rahimahullah to almuhim ba akan wannan muke magana ba wannan ya tabbatar mana a musulunci akwai laifuffuka manya sannan kuma akwai laifuffuka ƙanana akwai manyan laifuffuka akwai ƙanana malamai suna cewa manyan laifuffuka su ne duk wani laifin da Allah ya saukar masa da haddinsa tun a nan duniya cewa in wane ya yi kaza to ga hukuncinsa ko kuma Allah ya yi alkawari cewa duk wanda ya yi wannan laifin an je lahira ga hukuncinsa zai kai shi wuta ko wani abu makamancin haka ta wannan shine babban laifi kenan misali shirka ma Allah kaga Allah ya riga ya saukar mana da hukuncin mutumin da ya mutu yana ma Allah shirka tun a duniya ko inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar kaga wannan ayan ta ayan suratul nisa'i da wannan ayan ta suratul maida sun yi bayani akan hukuncin da Allah ya tanadar ukubar da Allah ya tanadar ba duk wanda ya mutu yana shirka shine Allah ba zai yafe mishi ba kuma makoman sa wuta to kaga kenan ashe shirka yana cikin kaba'irul zunub babban laifi ne misali kamar zina Allah ya saukar da hukuncin zina cewa in mutum ba shi da aure yayi zina a yi masa bulala ɗari idan ya taɓa yin aure yayi zina to a ɗaure shi wato a jefe shi har sai ya mutu kaga wannan babban laifi ne ina cin ka irin zunub saboda ma'ana in mun fahimta abin nan yake so nuna mana shine manyan laifuffuka a musulunci su ne laifuffukan da Allah ya tanadar da ukuba da za a yi ma wanda ya yi laifin tun a nan duniya sannan kuma ya tanadar da azaba ma wanda ya mutu yana yi in an je lahira Allah ya kama sunan laifi kaza ya ce duk wanda ya yi kaza to ga hukuncinsa a nan duniya ko duk wanda ya yi kaza to ga hukuncinsa a lahira to wannan su ne ka ba irin zunub in ji malamai ban san ko muna fahimta ba abdullahi bin mas'udin radiyallahu ta'ala anhu da ali bin abi talibin da sauran wasu malamai suna cewa idan ka ɗauko aya daga farkon suratun nisa zuwa faɗin allah ta'ala in ta ji ta nibu ka ba'ira matun hauna'an idan kun nisanci manyan laifukan da aka haramta muku ta ce to daga farkon suratun nisa'i zuwa wannan ayan akwai laifukan da allah ya kirga su suka ce to su ne ka ba'irin zunub shi yasa da Allah ya zo sai ce in kun nisanci waɗannan manyan laifuffuka kenan ishara ce zuwa ga cewa a fahimtar su wannan ayoyin na suratul nisa a nan ne ake samun ka ba'irin zunub kamar misali me kamar cin dukiyar maraya Allah ya ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira kaga Allah ya ce duk waɗanda suke cin dukiyoyin marayu bisa zalunci to su sani wuta suke ci a cikinsu sannan daga ƙarshe an je lahira kuma za su shiga wuta kaga alƙawarin wuta ya zo to an samu an samu babban laifi kenan kaba'irul zunub almuhim shine qur'ani ya tabbatar mana akwai laifuffuka manya akwai laifuffuka ƙanana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana a cikin hadisai akwai laifuffuka manya akwai laifuffuka ƙanana a cikin manyan ma manzo Allah ya faɗa mana akwai manya cikin manya kamar yadda yace akbarul kaba'iri al ishraku billah mafi girman cikin manyan laifuffuka na farko shine shirka ma Allah ma'ana shine a cikin manyan laifuffukan ma to akwai oganni a ciki akwai manya a cikin su saboda haka yace to shi wannan mai baisalatu ibn mayyasi yace da ina cikin khawarijawa masu bin wannan najdatu ibn amir al-khariji sai na aikata wasu laifuffuka a tunanina waɗannan laifuffukan manya ne kamar yadda na ambata mana a irin yadda su waɗannan a khawarijawa suke da aƙidansu wajen mu'amalantar mai laifi suna mu'amalantar mutum in yayi laifi laifuffuka suna fidda shi daga musulunci aƙidar ahlus sunna kuma abin da ke fitar da mutum daga musulunci shine warware abin da ya shigar da shi daga musulunci ya shigar da shi cikin musulunci me ke shigar da mutum musulunci shine yadda da kadaitakan Allah a matsayin ubangiji da kuma manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da duk abin da waɗannan suka kunsa to in yazo yace ya fasa Allah ɗayan ne yanzu ya koma aqidan komai Allah ko ya dawo aqidan Allah uku ko ma bai yadda ma akwai Allah ba gaba daya kaga la ilaha illallah da ta shigar da shi musulunci yanzu ya warware ta ko yace bai yadda da manzancin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam kaga muhammadur rasulullahi da ya shigar da shi musulunci yanzu yayi me ya warware muhammadur rasulullahi naka ya fita amma din ya aikata wani laifi to sai dai a ce musulmi ne shi fasiki laifin in ya kai a kira shi fasiki to saboda haka sai ce to akwai laifuffukan da na aikata su a da ina musu kallon manyan laifuffuka yace fa zakartu zalika libni umara bayan na tuba na dawo kan hanya sai na je na tambayi abdullahi dan umar Allah shi kare yadda a gare su sai abdullahi dan umar yace da ni mahiya wasu laifuffuka ne kai aikata kultu sai na ce kaza wa kaza laifi kaza da kaza me yasa bai bayyana mana cewa na ce masa laifi laifi wannan da wannan ba sai ce kaza da kaza kaza da kaza to zamu ji shi a ƙarshen hadisi in mun isa insha Allah qala sai abdullahi dan umar yace laysat hadhihi min al-kaba'ir waɗannan laifuffukan da ka aikata ba sa cikin kaba'ir zunub ba su cikin manya-manyan laifuffuka hunna tis'un manyan laifuffuka kaba'ir zunubi guda tara ne na farko shine al-ishraku billah yi ma Allah shirka ka hada Allah da wani wajen bauta yi ma Allah tarayya wannan shine babban laifi ko a hadisai duk inda ka ji tare da akwai sabanin ruwayoyi wajen ambato kaba'ir zunub amma duk inda ka ji za a ambaci kaba'ir zunub to insha Allah lamba ɗaya a ciki shine shirka lamba ɗaya a ciki na farko shine shirka dan duk wani laifin da zaka yi ma Allah mai sauki ne in baka zama mushriki ba amma muddin kai shirka to kun bata da Allah kenan har abada har sai ka tuba muna fahimta ko dan har cikin kaba'irus zunub babu wani laifi da Allah ya yi alkawarin cewa duk wanda ya mutu yana yi zai dawoma a wuta in ba shirka ba sai shirka kaga karkashin shirka kuma ai sihiri ya shiga ciki sihiri ai shirka ce daga na farko yace shine al-ishraku billah yi ma Allah tarayya na biyu yace wa qatlu nasmatin an-nasmatu ai an-nafs da kuma kashe rai ba tare da gaskiya ba kisan rai haka kawai ka kashe mutum ba tare da ya cancanci kisa ba ba kuma kana da ikon kashe shi din ba abin da ke cancantar da mutum a kashe shi manzo Allah ya faɗa mana a hadisi la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin as-sayyib az-zani wan nafs bin nafsi wat tariku li dinihi al-mufariqu lil jama'a iya abu uku ne ke halatta ke halatta a kashe mutum mutum musulmi ko in ya kashe wani a kashe shi an-nafs bin nafsi kenan in ya kashe wani a kashe shi eh wannan shine ka'idar musulunci duk wanda ya kashe za a kashe shi duk wanda baya so a kashe shi to kar a kada ya kashe wani katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs eh wannan shine annafsu bin nafs sannan la yahlu athayibu zani na biyu shine wanda ya taba yin aure sai yayi zina yayi aure sai yayi zina to wannan za a jibe shi sai ya mutu na uku shine wattariku lidinihi almufariqu lil jama'a wanda ya riddebar musulunci ya raba kan al'umma to wannan shi ma za a kashe shi to in ba haka ba to baya halitta kuma ka kashe wani ko da kuwa a ce kafiri ne in ba shi ya taba ku ba yaƙi ya faro to ba ruwanka da shi ana zaune kalau kawai ka ce ka ina ni kan na tsani kafirci na tsani ganin kafirai saboda haka wa'ancan arnan da suke can dan je samu su tan kona su ba saka ba musamman ma in ana zaman lafiya musamman ana zaman lafiya don duk inda ka ji an yi yaƙi har a tarihin musulunci har zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk inda kaji an yi yaki to manzon Allah da sabai ba su suka fara kunna wutan yakin ba tsokalan su akai kuma duk wanda kaga manzon Allah ya yake shi to ba zallan kafirci ne sa manzon Allah ya yake shi ba sai da ya hada da allazina kafaru wa saddu an sabilillah bayan yayi kafircin kuma yace ba a isa a yi musulunci ba to wannan dole a yake shi wannan dole a yake shi saboda haka ya ce wa katlu nisma da kashe rai walfiraru min zahaf da gudu a lokacin da aka haɗu da kafirai ana gumurzu a wajen yaƙi an tafi yaƙi kana cikin mujahidai ka tsorata ka gudu to wannan babban laifi ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير kaga Allah ya ce ya ku wadanda kai imani idan kun gamu da kafirai a filin yaƙi wajen gumurzu to kar ku juya musu baya duk wanda ya gudu ya juya baya to ya juya da fushin Allah kuma makomansa wuta sai dai Allah ya to gajiya illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a sai dai wanda gudun san wata dabaran yaƙi ne gudun na dabaran yaƙi ne ga tawagan musulmai a can sun ɓuya ga tawagan kafirai nan sai a turo wani ɗan tsakurkuri wanda bai taka kara ya karya ba ya zo ya tsaya a gaban kafirin ya musu rashin mutunci ya ce ko da yake bai kamata mai amfani da kalmar rashin mutunci wa musulmi ba ku ya wato faɗa musu maganganu ya ce duk wanda ya isa a cikinku ya biyo ni duk wanda yake ganin ya kai mujahidi gani gashi ya biyo ni idan ya ga sun yi yu sai ya ɗeba da gudu a daidai lokacin kuma musulmai sun jira sun ɓuya akan kwana suna jiransu dan dama an ce wai alharbu khida manzo Allah ya ce yaƙi ɗan zambo ne shi eh yaƙi sai da makilci sai su je su ɓuya to kaga wannan ba wai ya gudu bane don tsoro ya gudu ne ma don ya jawo su shine illa mutahalifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'a ko wanda yake so ya gudu ya je ya sadu da sauran ƴan uwansa musulmai to in dai ba haka bane mutum ana cikin yaƙi ya juya da gudu Allah ya ce to faqad ba'a bi ghadabin min Allah juya wannan da ya juya da fushin Allah sannan daga ƙarshe wa mawahu jahannam makoman sauta Allah ya tsare mu sannan yace wa qazful muhsana da yin kazafi wa katangaggiyar mace mace katangaggiya nitsatsiya kamilalliya ka ganta ga hijabi ga niqabi a ce din na banza ne mun san inda take zuwa kaga wannan ai kazafi ne ko kuma ma karara ka fito ka ce ai wacce ma mazinaciya ce ko ka yi jirwaye mai kaman wanka ko kamar yadda Allah ai ya zargi Yahudawa ko cewa sun yi ma nana Maryamu kazafi Allah ya ce wa bi kufrihim wa qawlihim ala Maryama buhtanan azima da kafircin su da kuma wato kire laifi mai girma wato ƙarya mai girma da suka kirkira suka jingina wa nana Maryama wani irin kazafi suka mata abinda suka mata shine malamai suka ce fadin su lokacin da nana Maryamu ta zo da Annabi Isa budan bakin sai suka ce ya ukhta haruna ma kana abuki mura'a sau'in wa ma kanat ummuki bagiya ya ki ƴar uwan haruna mu dai mun san babanki ba mutumin banza bane kuma mamanki ma ba karuwa bace sai suka yi shiru kenan ishara ce izuwa ga cewa ke kin zo da da baki aure ba bayan babanki ba mutumin banza bane mamanki ba karuwa bace kamar tambaya ce to ke ya aka yi kika zama mutumiyar banza kaga abin da suka yi ajirwa ya nemi kaman wanka kamar yanzu kuna magana ne da mutum sai ka ce saukin abin da ni ba dan shaye-shaye bane me kake so ka ce yawwa shi dan shaye-shaye ne amma baka fito ka ce kai tsaye shi menene shi dan shaye-shaye bane mutum yana yana shigowa ka ce oh mun dai san barayin cikin mu baka fito ka ce wani barawo bane amma yana shigowa ka kalle shi ka ce dadin abin ma dai mun san barayin cikin mu eh eh yawwa kaga shi kamar kamar wannan da yace mashi wancan minister a man of integrity ishara cewa in opposite side shi kuma fa bai da shi to kaga yanzu wannan kai kazafi ka budi baki ka ce ai ai wace hin dan mun san inda ake zuwa dama ka ce dama dai ba mu san hali bane shi da sai a mana kaza kaga wannan kazafi ne Allah kuma ya ce innal ladina yarmuna al muhsanati al mu'minati al ghafilat innal ladina yarmuna al muhsanati al ghafilati al mu'minati lu'inu fi dunya wal akhirati wa lahum adhabun azim duk waɗanda suke wato wato suke jifa suke kazafi wa mu'minai kamilallu katangagu wanda suka gafala daga dukkanin wani shirmen duniya Allah ya ce kuma mutum ya musu kazafi Allah ya ce to me kazafin Allah ya tsine mishi albarka a duniya ya tsine mishi albarka a lahira sannan an je lahira kuma yana da azaba mai girma Allah ya kyauta sannan sai ce wa akalun riba da cin riba mutum ya ci riba riba wadda za mu fi fahimta malamai suna cewa ma'anansa shine annumu wa ziyada ƙari shine riba a larabci an ce ƙari an ce riba ana nufin azziyada kamar da Allah ya ce wa ma ataitum min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah kaga liyarbu fi amwalin nasi ay liyazdada fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah fala yazdadu inda Allah kenan ƙaru ƙari shine riba to malamai suna cewa riba wanda zai fi kusa da mu kenan ya kasu gida biyu akwai ribal fadli akwai ribal nasi'a ribal fadli shine a ana samun wannan wajen musayi wajen canji na kawo maka shinkafa ta tuwo mudu talatin za ka bani shinkafa ta dafawa amma tawa shinkafar 'yar gida ce taga kuma 'yar gwamnati ce to sai ka ce dan baka mudu 25 madadin mudu 30 din nan wannan mudu biyar din da ƙara akai a sama shi na ke kiran shi da ribal fadli ƙari kenan dan ƙa'ida wajen musanye ana yin ne mislan bi mislin yadan bi yadin iri in ya zama iri ɗaya ne to ba yadda za a yi na wani ya fi na wani shinkafa ne da shinkafa jinsunsa ɗaya ne to dole nin da na kawo mudu talatin za ka ban mudu talatin masara da masara ko da fara ce da jar masara amma da duk sunansu masara jinsunsu ɗaya ne to in na kawo mudu talatin za ka ban mudu talatin da jan dawa da farin dawa da gero da dauro haka manyan wake da ƙananu ba bambanci amma na kawo masara za ka bani wake yanzu jinsunsu ya bambanta to yanzu sai mu zauna mu yi ciniki nawa za ka sayi duk wake na mudu ɗaya nawa za ka sayi mun duk masaranka mudu ɗaya amma idan jinsunsu ɗaya ne babu wannan yadda ka kawo mudu kaza haka zan auna maka mudu kaza shine mislan bi mislin kenan sannan yadan bi yadin hannu da hannu babu cewa ga nawa nan an jima ka zo ka karɓa naka a'a ko kuma ka bani an jima in an kawo na wannan kawo maka yadan biyadin ne ba ni in baka haka za a yi to in aka samu ƙari a nan wannan shi ake kira da ribal fadli misali wajen canjin kuɗi tsakanin naira da dala kaga jinsinsu ba ɗaya ba ne naira daban dala daban na kawo maka dala guda talatin za ka saya yanzu sai a ce to kowace dala ɗaya ta amurka tana daidai da neran najeriya guda nawa sai ka sayar mun shi amma ina son sabbin kuɗi hamsin hamsin canji na dubu hamsin sai na kawo maka tsohon dubu hamsin sai ka bani sabbi dubu arba'in da tara wannan dubu ɗayan sunan sharib alfaduli saboda jinsunsu ɗaya duka nera ne duka jinsunsu ɗaya ban san ko muna fahimta ba amma idan jinsinsu ya bambanta to kowanne sai a duba farashinsa to ne shine ribal fadl akwai riban nasi'a riban nasi'a daga annasi'u shine jinkiri at-ta'akhur kenan na arbashin na barin kai karshe na arbashin naira dubu hamsin a wajenka sai ce zuwa ƙarshen watan goma zan biya ka sai aka zo ba a samu ba sai ka ce to na ƙara maka sati ɗaya amma saboda ƙarin da na makannin za a ƙara dubu biyu a kai kaga wannan riban an same shi ne ta hanyar jinkiri kenan to wannan ya zama riba amma idan ni ne bisa raɗin kaina na ga cewa kai aiwa ya kyauta mun mun yi da shi a wata ɗaya zan biya shi amma ban samu na biya shi ba sai bayan wata uku sai na ƙara maka dubu goma a kai to wannan shine kyan biyan bashi kenan kamar yadda manzo Allah ya ce naddarallahu murhan ra'am naddarallahu mur'am samhan idza ishtara samhan idza baha samhan idza iktaba kyautata biyan bashi kenan bayan an biya ka an baka bashi in ka zo biya kuma ka kara da wani abu akai wannan abu ne mai kyau amma in aka sanya shi a matsayin sharadi kai ka sanya shi a matsayin sharadi to ya zama riba amma in wanda zai biya bashin ne a radin kansa ya ga dama ya kara to wannan zaka karba a matsayin kyauta amma aka sanya shi a matsayin sharadi to ya zama riban nasi'a kenan wannan kuma haramun ne a musulunci na'am alaikum salam na'am eh eh mm mm na'am eh shine bayanin da muka yi in dai jinsun su ɗaya ne to ba za a samu bambanci tsakani ba eh eh ha eh yawa mm mm mm mm kudinsu ya bambanta eh kudinsu ne kudinsu ya bambanta amma a yaren shari'a duka nauyinsu daya saboda haka me ka kawo shinkafa me zan baka shinkafa kawo mudu 30 baka mudu 30 ba bambanci yawa yana wajen ribal fadli kenan ƙarin da za a samu a nan ka kawo mudu 30 na baka mudu 25 wannan mudu biyar din shine ribal fadli shine karin da aka samu kenan shine ribal fadl eh eh eh yawwa to yanzu kaga wannan ba canji suka yi ba kenan na sayi naka ne ka sayi nawa ba musaye suka yi ba idan musaye suka yi to dole yadda ka kawo mudu goma ka zan amuda maka mudu goma amma in na zo sai na ce maka ni ina da bukatan shinkafan tuwo kai kana da bukatan na dafawa ni kuma ga wanda nake da shi kai ga wanda kake da shi kowanne a cikinmu yana buƙatar na wajen kowa to yanzu sai na ce maka nawa zaka sayi shinkafa na na sayar maka sai na sayi naka kaga wannan ba musanye muka yi ba saye da sayarwa muka yi amma in musanye ne za a yi in kawo ka kawo to wannan ba za a samu fifiko ba kuma dole kafin a yi musanyen sai ka kawo naka na kawo nawa a auna naka a auna nawa ka ɗauki naka ɗauki nawa kowa ya kama gabansa alaikum salam na'am mm mm mm na'am Mm. Mm. a tambayan anan shi ne shi da ka bashi dubu sha uku ya baka dubu goma shi dubu sha ukun da ka bashi shi a nawa zai tashi masa eh eto wai lissafin shi ne shi wanda za kawo masa dubu sha uku ya baka dubu goma in har ya san dubu tsoffin kuɗin da ka daina da ka kawo sun daina aiki ai ba ya karɓa ba ba ya karɓa dubu sha ukun ka ya ɗauki sabon dubu goma ya baka bayan kuma ya san naka ta yi expire so it means kenan ya san akwai inda zai je ya akwai inda zai je a bashi a bashi sababbi to kaga wannan bai dace ba wannan bai kamata ba ai yawwa amfani da dama kawai aka yi aka yi amfani da dama wanda suka samu dama suka yi abin da suka yi to na'am mm eh mm eh eh eto wannan misali ina son sababbin dubu goma sai ka ce e za a samu amma sai na je banki saboda haka za ka biya ni kudin a da kuma kudin aikin da na maka lokaci na da na bata maka yawa amma ya zama na dubu goma na kawo ba wai ciniki muka yi ba a dubu goma na ne ka cire kawai ka cire yawa kaga wannan to yawa ga sabbin ga tsoffin kuɗi ka kawo min sababbi nawa ne kuɗin a tabanka sannan kuma za ka je ka bi layi ne ka ɓata lokaci nawa zan biya ka kaga wannan an ware amma wannan ba canje aka yi ba bayan mun yi canje da kai ba ne na ba ka aiki ne ka je ka yanzu na ɗauke ka aiki ne kuma zan biya ka ai so wannan na ɗauke ka aiki ne sai na biya ka to kun ga ita riba duk ƙur'ani babu laifin da Allah ya ce din me yi ya shirya kayan yaƙi za su yaƙi da Allah sai riba Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minina in dai ku mu'mina ne ku ji tsoron Allah ku bar cin riba Allah ya ce fa in lam taf'alu in ba ku bari ba to fa zanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirya za ku yi yaƙi da Allah da manzansa kaga ko duk wanda ya tari yaki da Allah ko gwamna ne ya nuna maka ya nuna maka ya tsaye ce daga ni ni da kai ne ai ka san kes din ba kyau mm ballanta na Allah Allah ya ce a suratu Ali Imran ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa ya ku wadanda kai imani kar ku ci riba ninkin ba ninki sai ce wattaqullaha la'allakum tuflihun ku ji tsoron Allah dan ku rabauta in ba ku bari ba fa wattaqun naral lati uiddat lil kafirina ku ji tsoron wutan da aka tanadar ma kafirai kenan ishara ce zuwa ga cewa maciyin riba fa tare da kafirai za a je su a wuta wutan din kafirai aka tanadar amma sai aka ce wa maciyin riba ka ji tsoron wutan saboda in an je lahira waje ɗaya da a je su eh shi ma din aikin kafirci ne saboda haka cin riba ba karamin laifi bane babban laifi ne Allah ya tsare mu da shi sannan ya ce wa aklu malil yatim da cin dukiyar maraya cin dukiyar maraya shi ma babban laifi ne Allah da kansa ya fito karare ce duk wanda yake cin dukiyar maraya kai ne kake ganin kuɗi kaci ko sutura kasa ko ko gida ka shiga amma Allah ya ce ba komai ka ci ba in ba wuta ba wato mu duba irin akwai abin da laraba ke ce mata shibihul baligh wajen kamantawa in na ce kaza kamar kaza to na yi tashbihi amma in na ce kaza kaza ne kawai ban kamanta su ba wato ba ban kawo harafi na tashbihi ba na cire harafin tashbihin a tsakani to na kai makura kamar yanzu misali idan na ce in ka gawa ne to kamar kaga gwamna ne kaga na kamanta amma na ce in ka gawa ne to kaga gwamna ne wannan na biyun ya fi kaiwa makura wajen wancan na farkon to maimakon Allah ya ce waɗanda suke cin dukiyan maraya kamar wuta suke ci sai aka cire kamar ɗin aka ajiye shi a gefe sai aka ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman ba ce fa ka annama ya'kuluna ba sai aka ce innama hadda taukidi eh lallai tabbas abinda suke cin nan ya'kuluna fi butunihim nara abinda suke ci a cikin su nan wuta ne sannan daga ƙarshe wasu ya sulauna sa'ira daga ƙarshe kagan aka ce maka wuta kake cikin ai ba sai an ƙara maka bayani ba amma mai yiwuwa baka gane yadda saƙon ya tabbi sai aka ce to bari a buɗe maka shi a fili wasu ya sulauna sa'ira daga ƙarshe kuma za su shiga wutan sa'ira kaga wato wata ishara ce da Allah yi za a fara bayani ne akan rabon gado to kafin a fara bayanin rabon gadon sai aka fara shimfiɗa ga masu raba gadon in ka ci dukiyan maraya to wuta ka ci to yanzu mai raba gado ya tsorata ya razana ya tsoraci wuta to ga ka'ida da tsarin da za a bi a raba gado kowa ga kasan da za a bashi saboda ka cin dukiyan maraya babban laifi ne babban laifi ne sahabbai lokacin da Allah ya yi magana akan cin dukiyan maraya sai zamana mutum yana rike da maraya a hannunsa ga dukiyan nan an saba a hada da dukiyar marayan da shi dukiyar mai gidan ya hada ya ciyar da gidan tunda shi ma marayan zai ci abinci to amma da aka ce duk masu cin dukiyar maraya suna cin wuta sai suka tsoraci kar ya zama na garin cin abincin gidansa dukiyar marayan ma ta shigo ciki to sai ya zama na in an tashi sai a ɗaura tukunya biyu da na gidansa da na maraya in ma ya cinye in ma ya kasa cinyewa to maimakon shi ya ci ko ya ba mu wani sai ya dauka wannan ayan ya kullu amwalil yatama zulma sai a bar abincin ya lalace a zubar to sai da Allah ya saukar da aya a suratul baqara wa yasalunaka anil yatama qul islahu lahum khair wa in tukhaliquhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida min al muslih Allah ce suna tambayanku suna tambayanka game da marayu kace da su kyautata wa marayu qul islahu lahum khair kyautata musu abu ne mai alheri amma wa in tukhaliduhum idan kuka yi cudanya da su kuka hada naku da nasu fa ikhwanukum yan uwanku ne amma wallahu ya'lamul mufsida minal muslih ai Allah ya san mai gyara ya san mabarnaci Allah ya sani Allah kuma yace walau sha Allahu la'anatakum inda Allah ya ga dama da ya dora muku wahalan cewa dole ku raba tukunyan maraya tukunyan ku ta gida daban amma sai Allah ya sassauta muku to kaga yadda sabai suka dauki matsayin cin dukiyar maraya suna taka tsantsan sosai amma kaga yanzu za a tara wa mutum dukiyar maraya sai a wayi gari a ce wai gida wai ya bata ka rasa me ya aka gida ya bata yayi kafa ne ko menene oho gida a gina wai ya bata to ina yaje ina yaje a je a duba inda aka gina gida a gani gidan yana nan ko bai nan yana nan ya aka yi an sai da gidan an cinye kuɗi fili ya bata to ko bili na tafiya ko baya tafiya uhu ba mamaki ala a saman ka tafi aka tattare filin aka sa aka tafi da shi kaga saboda mutane da yawa ba sa la'akari da irin wannan jan kunne da tsoratarwa da Allah yake yi Allah ya samu gama lafiya sannan yace wa ilhadun fil masjid da yin ilhadi a cikin ɗakin Allah mai alfarma al-lihad malamai suka ce shine taghayyuruhu an wad'ihi wa tabdilu ahkamihi ka canza masallacin daga asalin inda aka ajiye shi da kuma canza hukunce hukuncen masallaci anan malamai suka ce al-masjid anan wasu malamai suka ce ana nufin al-masjidul haram masallacin daki Allah ne alfarma kamar yadda Allah ya ce innal ladhina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladhi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-akifu fihi wal bad Allah ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikuhu min azabin alim duk wanda ya himmatu zai yi ilhadi da zalunci a ɗakin Allah mai alfarma Allah ya ce za mu masa azaba mai raɗi al-ilhad shine ilhadu fil masjid shine ƙetare dokokin Allah a cikin masallaci ko zaluntar mutane ko kawo bid'a cikin masallaci wannan ilhadi ne to duk wanda ya nufaci haka a ɗakin Allah mai alfarma ba ma fa yayi ba yurid fihi ya himmatu ne yana so yayi din Allah ya ce kafin yayi din ma mu rubuta sunansa cikin wanda za su yi azaba rizquhu min azabin alim wasu malamai suka ce nan ilhadun fil masjid al masjid anan ba wai yana nufin an kawo wannan alif wal lam din dan ayi adatu ta'rif bane a'a ismul jinsi ne kowane masallaci ya shiga ciki kamar yadda Allah yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladhi anzala min qablu kaga nan al kitabul ladhi anzala min qablu wanne ake nufi kenan ismul jinsi ne duk littattafan da Allah ya saukar a baya ku yi imani da shi amma maimakon a ce wal kutubul lati anzala Allah min qablu sai aka ce wal kitabil ladhi anzala min qablu dan ya zama ismul jinsi saboda haka ilhadi a cikin masallaci babban laifi ne yana cikin kaba'ir dhunub sannan wallazi yastaskhiru da mutumin da yake izgili ay yastahzi'u bin nas yana wa mutane izgili ko ya zama yastahzi'u billahi wa ayatihi wa rasulihi yana izgili ma Allah da ayoyin Allah da manzan Allah wanda ya haka kuma dama ya fita ya fita musulunci Allah ya ce wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين kaga wannan Allah ya ce duk wanda suke izgili da Allah da manzon Allah da ayoyin Allah to sun fita bayan sun fita daga musulunci bayan sun imani to kaga wannan shine walladhi yastaskhiru ko ya zama yi ma mutane izgili yin izgili wa mutane ka kalli halittar mutum ko yanayin rayuwansa kamar da shi abin dariya kamar da shi abin wasa kamar da shi abin isgili to wannan babban laifi ne wannan babban laifi ne don duk mutum mutumin kirki baya isgili ma wani ko ya mai da ɗan uwansa musulmi ya zama abin dariya baya haka don duk situation ɗin da ka ga wani a ciki to kai baka fi ƙarfin Allah ya jefa ka a ninkin ba ninkinsa ba saboda ka kowane yanayi ka samu mutum a ciki to ba abin dariya ba ne idan yanayi na alheri ne ba abin dariya ba ne abin a taya shi murna ne da fatan alheri idan yanayi mara daɗi ne to wannan abin a taya shi addu'a ne a roƙa mishi Allah amma babu abin dariya a ciki sai saboda ka yace wallazi yastaskhir sannan muhalli shahid anan shine yace wa buka'ul walidaini min al-uquq da kuma kukan iyaye saboda an tozalta su ko an wulakanta su ma'ana ya zama na iyayen mutum sun yi kuka me dalilin yin kukan shine haƙƙinsu ne ya tauye muna ganewa ko kamar yadda muka yi bayani satin da ya gabata akwai yanayin kukan da ko an yi an yi shi a banza kamar uba ya umarci ɗa akan abin da yake sabon Allah ne ko ya hana shi yin abin da Allah ya wajabta masa a ce kai kullum kullum kawai da asusu ba ka bude kofa ka fitar da gayo ka kasa ki kaga wannan wajibin Allah ne ya haɗu da wajibin uba automatic na uba ya faɗi kasa na Allah shine kan gaba muna fahimta ko dan idan nafila ne ya haɗu da umarnin iyaye to nafila mustahabbi ne umarnin iyaye kuma farilla ne mutum na sallan nafila sai babansa ya kwala masa kira shi ita sallan da yake nafila ce amsa kiran ubansa kuma menene farilla ne so nafila ba ta danna farilla ba saboda haka sai ya yanke sallan sai ya amsa kira amma ya kabbata sallan asuba sai baban shi kwala masa kira to wannan ba zai yanke ba ai ina jin duka mu mun san hadisin Juraij aiko da abin da ya faru da shi yana sallah mahaifiyarsa ta zo ta kira shi ya juraid ya ce ya rob ummi wa salati ya ce to ya ubangiji ga sarƙaƙiya ga sallah ga kuma kiran mahaifiya wanne zan yi a ciki sai ya share ta ci gaba da sallah washe gari ta sake zuwa ya juraij ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga, ga mahaifiyata tana kira ga kuma sallah ina yi bai amsa ba karo na uku da sai ta ce ya allah karka kashe juraidu sai ka haɗa shi da sharrin karuwa juraidu na cikin ibada a bukansa da ya gina kawai ya ji ana rusa buka ana fito ɗan banza ka gan shi kamar mutumin kirki fito aka kakkarya bukan aka faffasa aka fito da shi waje jibe shi sai kibi-kibi da yake da idanu yake kamar mutumin arziki amma a nan tsiyan da yake tafkawa me na yi ce wannan matan da take tsaye wannan ɗan da ta haifa ɗanka ne ya ce to ɗana ta ce ike wannan ɗana ne zai ce ɗanka ne sosai makuwa sai ce to ku banni na yi alula na yi na fila na ka'a biyu ya yi alula ya yi na fila na ka'a biyu ya zo ya tsaya ya kalli yaron ya ce ya gula man abuk kai yaro waye babanka baban yaron sai ya ce an ra'i akwai wani makiyayi da yake zuwa ta nan waje yana kiwo shine babana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa wannan jaririn cikin jariran da suka yi magana a zanin gado sai suka ce nabni laka sauma'ataka min zahab wannan bukan da kai da muka rusa za mu gina maka na zinari ya ce la mintin yadda kuka same shi na laka kuma yi damun kayana a haka muhalli shahid a nan kaga shi ne inda a ce mahaifiyar ba ta da haƙƙi a kan kiran da ta yi bai amsa ba to ko da ta yi addu'an ba za ta kama shi ba misali in sallan asuba ta same shi na yi sallan farilla sai ta kira shi bai amsa ba ko ta yi addu'an ba za ta kama shi ba amma wannan sallan da yake yi nafila ce wannan kiran mahaifiyarsa kuma farilla ce sai ya dauki nafila ya ɗora ta akan farilla to sai addu'an ta kama shi to shine yace wa uququ wa buka'ul walidaini min al iyaye su hawaye saboda ka tozalta haƙƙin da yake nasu ne daga sai ka danna haƙƙin to wannan shi ma babban laifi ne yace qala li ibn umara sai abdullahi dan umar yace da ni atafraqul atafraqu minan nari ay atakhafu minan nar ya ce barin tambayi ka kana tsoron wuta kana so ka tsallake wutan jahannama wata da wata hibbu an ta dukular jannata kana so ka shiga aljanna kultu iya wallah sai na ce iya wallahi ina so ƙawala sai ce da ni a hayyun walidaka iyayenka suna raye kultu sai na ce indi ummi e mahaifiyata tana raye ƙawala sai abdullahi ɗan umar ya ce fa wallahi na rantse da allah lau'alanta lahal kalama inda za ka tausasa wa mahaifiyarka magana shi ne taken babin babu layyinul kalami liwalidaihi inda za ka tausasa mu mahaifiyarka magana in za ka yi mata magana ka zaɓi kalmomi tsabtata tsarkaka masu daɗi wa at'amta hatta'ama sannan ka ciyar da ita abinci daga kuɗinka la tadkhulannal jannata yace wallahi za ka shiga aljanna majtanabtul kaba'ir matukar ka nisanci manyan laifuka in ka tashi magana da mahaifiyarka ka faɗa mata maganganu masu daɗi maganganu masu tsarki maganganu masu tsafta ka ciyar da ita abinci domin in ka ɗauki mahaifiya za ka ga dama duk inda Allah ya yi umarni da a yi biyayya ma iyaye mafiya yawa sai kaga bayan ya dunkula iyaye guda biyu a tare to sai ya ware mahaifiya a gefe don a ƙara ƙarfi a kanta kamar yadda ya ce wa wasainal insana bi walidayhi sai ce hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani mun yi wasiya ga ɗan adam ya kula da iyayensa ya lura da su sai Allah ce kar ka manta hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahani mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa rauni akan rauni bayan nan kuma wa fisaluhu fi amain ta shekara biyu tana shayar da shi a suratul ahqaf sai ce wa wasaina al insana bi walidayhi ihsanan sai ce hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra kaga anan bayan Allah yayi magana akan bayan yayi magana akan biyayya ma iyaye sai kuma ya gaya maka ga aikin da mahaifiya ta yi maka dan zamu zo mu ji na'am zamu zo mu ji wani hadisi a gaba sati mai zuwa mai yiwa insha Allah wani mutum daga cikin mutanen da suke zaune a ƙasar Yaman da ya ɗauko mahaifiyarsa a gadon bayanta a gadon bayansa tun daga yaman har zuwa makka ya zo zai yi aikin hajji da ita duk abin da ake yi na aikin hajjin nan tana kan gadon bayansa sai zo ya sama a abdullahi ɗan umar ya ce da shi a tarani jazaituha kana ganin abin da na mai nema mahaifiyata tun daga yaman har makka a bayana sannan duk abin da ake na aikin hajji da lawafi da sa'ayi da safa da marwa da tsayuwan arafa da wani duk tana gadon bayana kana ganin na biya ta goyen da ta mun ya ce kai la ina wala bi zufratin wahida nishi ɗaya da ta yi na naƙuda baka biya ta ba in ta ta goye ka to kai ma yanzu ka goye ta ka biya ta goyen to ita ma za ka zai yi kai naƙudanta yanzu ai ba zai yi ba ba zai yi ba sannan a wani hadisin ya ce da shi bambancin goyonka da nata akwai bambanci ita ta goye ka ne lokacin tana jiran ka girma kai kuma yanzu kana goyonta ne kana jiran Allah ya raba ku lafiya eh ita lokacin da ta goye ka girman ka take jira kai kuma yanzu da ka goye ta mutuwan ta kake jira a yanzu duk wanda kaji ya ce Allah ya raba mu da iyayenmu lafiya me yake tunani a ransa shi ya fara tafiya ko su su fara tafiya yawa kaga in an zo ce kai wane yana kokari akan kula da iyayen sai cito wallahi ya da muna ta kokari har Allah ya sa a rabu lafiya ma'ana har su su gangara su wuce kenan eh saboda haka ashe wannan hidiman da kai suka yi maka in ka biya su duka iya wannan manufan guda ɗaya na cewa su sun maka suna jiran ka girma kai kuma kana yi ne kana jiran ku rabu lafiya ba za ka iya biyan su ba ba zai yi ka biya ba saboda haka to abin da na ce zan faɗa mana ƙarshen hadisin nan shine a menene ya sa shi wannan mutumin ƙaisalatu bin manyasi me ya sa mu bai faɗa mana laifuffukan ba sai ce kaza wa kaza kaza wa kaza kawai sai ya wuce amma kuma ai ya faɗa wa Abdullahi dan Umar din ko har ya gaya mai ba su cikin kaba'irul zunub saboda yana daga cikin ladabin musulunci duk wanda yake wani laifi a baya in ya tuba to ko a taɗi ko a taɗi ba a so yayi taɗin laifin muna fahimta ko shi yasa ai da yazo faɗa ma Abdullahi dan Umar ba wai ya faɗa mai bane dan ya bashi labari ya faɗa mai ne dan yana neman fatawa mu kuma yanzu in ya faɗa mana labari muka ji labari muka ji sannan mai yiwa wani zai ce to ai da ka faɗa mai yiwa sai mu gane cewa ba sa cikin manyan laifuffuka to ai amsan da Abdullahi dan Umar ya bayar ya riga ya amsa wannan cewa waɗancan din ba sa ciki wanne ne manyan laifuka sai ya ce guda tara ne sai ya lissafo su tare da cewa akwai wasu da yawa koma bayan wannan ma kamar yadda na ambata imamu zahabi ya yi littafi kacokan akan haka akwai manya-manyan malamai da suke littattafai kamar littafin azawajil da sauran manya-manyan littattafai to kaga abin da ba a so shine mutum ya yi laifi da ya yi tsiya sai ya dawo ya tuba sai ya zo yana ba da labari da an fara taɗi ya ce kai saurara ka ji ko yanzu wannan zamanin ba iskanci kuke ba amma mu lokacin muna matasa da ka ganin nan kwallon shege ne babu nadama a ciki kuma yana daga cikin sharuɗan tuba an nadamu alama fata duk in ka tuna abin da kai a baya ranka ya ɓaci ka ji duniyan ta maka kunci hankalinka ya tashi to ka yi nadama kenan amma ka miƙe kafa kana hin da ba don Allah ya rage ma ma'aya zaƙi ba yanzu da ba mu san a inda muke ba babu tuba kenan babu mamaki ma halama daman ce ta kubuce yanzu ba yanda za ka yi kai wannan laifin shi yasa baka samu daman yi ba ce kai kalla wannan shaye-shayen da kake yanzu na yara kake yi na rantse maka mu lokacin da muke zuwa club bari gaya maka ina iya shanye kwalba biyar a wuni ɗaya kai yanzu nawa kake sha wannan ba daidai ba ne ko da kuwa a babin wa'azi ne wai ka ce wai ka ganin nan ai da kaza kaza ne amma yanzu Allah ya shirye ni ba haka ba haka ballantana kawai a ce taɗi ne yayi daɗi taɗi ne kawai yayi daɗi shi na tuna lokacin da muke zuwa a wani ce lokacin da muke zuwa muke zuwa kaza muke zuwa gari kaza muke zuwa gari kaza kaza kaza lokacin nayi kaza nayi kaza nayi kaza wannan ya nuna baka tuba ba ka ji maranka cewa laifin da ka yi inda za a sake dawo maka da shekarun da ka yi wannan laifukan a baya to za ka goge wannan laifin ba za ka yi shi ba za ka yi shi ba amma ba haushe mai yake cewa wai duk wanda ya tuna bara bai ji daɗin bana ba ashe yanzu wannan situation da kake ciki ne bai maka daɗi ba kake tuna na baya kana dariya kana murmushi to wannan shine abin da yasa shi wannan Faisalatu ibn Mayyasin bai faɗa mana mu laifuffukan ba sai kawai ya shafe sai ce nace da shi kaza da kaza kaza da kaza kaza da kaza mun fahimta ko to Allah ya sa mu dace to hadisi guda ɗaya da ya rage mana a babin Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta shi hadisi na tara sannan sai mu daura a babuka na gaba za mu dakata nan saboda kurewar lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda muka yi kure Allah ya fi mana sallallahu wa sallam baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته